أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد أسرت جهدي بجلال محمد فلا عيد من مدعي ولا عيد من قلبي وما قدر مديه للرسول ومن أنا وما قدر مديه للرسول ومن أنا أليس الذي أليس الذي أسرى به الله فدنا أليس الذي أسرى به الله فدنا إليه فأداه وزاد على المنى إليه فأداه وزاد على المنى زهير وأبي مؤتل الدين والدنا زهير وآتي مؤمن الدين والدنا رؤوف رحيم غير كاس ولا فزي زهير وآتي مؤمن الدين والدنا رؤوف رحيم غير كاس ولا فزي تزوجت من مدعي النبي المؤيد إلى عرفات العشر كي لا تزوجي وحاسبي بهذا الوفاء إلى الله في بدي ذكرت بهذه بابتداء محمد فناهيك من مدن وناهيك من عزي وما قدر مدين الرسول ومن أنا أليس الذي أسرى به الله بدنا إليه مآله وبدأ لولا زهير ورافي مؤذر الدين وشنا رؤوف رحيم غير كاشف ولا زهير ورافي مؤذر الدين وشنا رؤوف رحيم غير كاشف ولا تزوجت من مدح النبي المؤيد تزوجت من مدح النبي المؤيد تزوجت من مدح النبي المؤيد تزوجت من مدح النبي المؤيد إلى عرفات الحشر خير تزوجي إلى رزاق العشر غير تزوجي إلى عرفات الحشر خير تزوجي إلى رزاق العشر غير تزوجي وحسبي بها زلفى إلى الله بجدي وحسبي بعرض الماء إلى الله بجدي وحسبي بها زلفى إلى الله بجدي وحسبي بعرض الماء إلى الله بجدي
ذكرت بهذه بابتداء محمد سبرت بعزمي بابتداء محمد ذكرت بهذه بابتداء محمد سبرت بعزمي بابتداء محمد فناهيك من مدين وناهيك من أرض ملائك من ملك ملائك من عزي فناهيك من مدين وناهيك من أرض ملائك من ملك ملائك من عزي وما قدر مدين للرسول ومن أنا وما قدر ملك للرسول ومن على وما قدر مدين للرسول ومن أنا وما قدر ملك للرسول ومن على أليس الذي أسرى به الله فجنا أليس الذي أسرى به الله فدنا أليس الذي أسرى به الله فجنا أليس الذي أسرى به الله فدنا إليه فأداه وزاد على المنى إليه فأتاه وزاد على المنى إليه فأداه وزاد على المنى إليه فأتاه وزاد على المنى زهير الورى في مؤتر الدين والدنا سبيل الورى في مؤتر الدين والدنا زهير الورى في مؤتر الدين والدنا سبيل الورى في مؤتر الدين والدنا رؤوف رحيم غير قاسم ولا فزي رؤوف رحيم غير قاسم ولا قسي رؤوف رحيم غير خاش ولا فزي رؤوف رحيم غير قاس ولا قسي صغير ولا في مدركين وأدنى رؤوف رحيم غير خاش ولا فزي ذليل ولا في مخلصين والدنا رؤوف رحيم غير قاس ولا قسي تزوج بمدح النبي المؤيد تزوج من مدح النبي المؤيد إلى عرفات الأهل خير تزوج إلى عرفات العشر غير التزوج وحسب بهذا الطائر الليل الذي وعزمي بهذا الفائل الله في بديل سفرت بهدي بفداء محمد فداعيك من مدين وناهيك اليوم سررت بهذه بابتداء محمد وناهيك من مدد وناهيك جهادي
قولي ومن أنا وما قد الولي بالرسول ومن انا أليس الذي أسرى به الله بدنا عليك الذي اسرى به الله فردنا إليه فأتاه وزاد على المنى اليه فاتاه وزاد على المنى زهير ولا في مولد وتنا رؤوف رحيم غير قاس ولا فزيل سبيل الورى في مخلصين وجنا رؤوف رحيم غير قاسٍ ولا فزي
تزوجت في مدح النبي المؤيد إلى أساس العشر غير تزوجي وحسبي بها زلفى إلى العين قدير سبيل بعزي في ابتداء محمد فناهيك بقدر وناهيك بنفسي وما قدر مدهي للرسول ومن أنا أليس الذي أسرى به الله فدنا إليه فآلاه وزاد على المنى سيد الورى في مدركين وجنا رؤوف رحيم غير قاس ولا قلبي تروت من مدينة المعيد إلى عرسات العشر غير الزوجي وأدري بهذا الفائل اللائقي سمعت بعزل في ابتداء محمد فناهيك من مدح وناهيك من عزي وما مدح مدح للرسول وما انا أليس الذي أسرى به الله فردنا إليه وعده وزاد على الهدى سبيل الورى في مخلصين وجنا رؤوف رحيم غير قاسم ولا فزي
wannan baitin na saba sai buɗe shi da cewa ta zauratu kairar ta zauruni na yi uzuri uzuri shi ne abinda mutum zai tare da abin zai tafiya gwargwadon tsayin tafiyarsa gwargwadon ya- yawan uzurinka sai ce to ni na yi uzuri mafi alkaini uzuri amma na ne ya ce min malikin da biyu musayyar ni kuzurin nawa shi ne yaban annabi wanda Allah yake karfafa sa a koda yaushe ina zan tafi yace ila arsatil ashir zan tafi filin alkiyama za ni filin alkiyama na yi kuzuri amma kuzurin me kuzurin yaban manzon Allah alaihi salatu wassalam da shi zan ce aka ce da ne fasu ce da yamma na su وحسبي يا شيخ بها أتيل زلفا إلى الله في كذب يا شيخ كامو سنشي أظن كويس saboda na ji da babban kusuri wanda ba kowa ke zuwa da kansa sannan in na je wannan filin zafirtu bi aziz zan rabauta da rabona tun tidari muhammadi a shine mashigawa alaihi salatu wassalam yace to kai ma da kake ji fanahi ka min madini ina nuna ma wannan yaban zo kai walahi ka min haddi ina nuna maka wannan rabota zo kai yabo kai maka rabota duk wannan musulmi yana yi sai dai wani annabi zan je mata kuma ya ce ba zan je da yawan sallah ko yawan azumi ko wata ibada dan saurare wa shugaban halitta da ita zan je da yawan masashi kuma duk wanda ya je filas da alaƙa da manzon Allah sallallahu wallahi ya kira ya kira babu arziki a duniya da lafiya irin kusanci ga annabi alaihi salatu wasalam kan mutumin da ya zo ya ce ya rasulullahi ya shi ne a kiyama annabi ya ce kai fa ne ka tana dan mata kake tambaya kowa yana zuwa ya tambaya akan sallah wani ya tambaya akan azumi wani ya tambaya akan kaza sauran ibadu amma kai ka zo kana tambaya akan alkiyama wani kana da mata sai to wallahi ban tana da wa alkiyama yawan sallah ko yawan azumi ko wata ibada dukkan da wata amma fa muhibbin Allah wa rasulahu ina san Allah ina son manzon da wannan zan ji alkiyama na ba su kuma da gaya masa wani lada da za a ba shi ba sai ya gaya masa gidigar yadda alamar kuma a mana habba mutum yana tare da wanda yake so tunda Allah da manzon Allah yake so a filin ma yana tare da Allah yana tare da manzon Allah alaihi salatu wasalam shi ne ƙarshen arziki ke ƙarshen arziki saboda duk inda wanda Allah ya shi da gurin aure da ibada da idan ta yi ta sakamakon ka zama tare da shi ta ce ibada soyayya ta kan fare masa shi ne shi ma ya ce shi ke nan ɗalibi na ba da wani guzuri ba shi kuma ya ishe na samun sassi da mahalarci na su tun da haka ne kai ma zo ga ga huzuri zo ka yi gaba kada ka je na kira ba wannan huzuri kar ka je na kira ba da wannan tsari baiti na gaba su ce ma ka zaru madini ce ba wai ina faɗa haka za ka fahari ba ne na yi ba na na kallewa su ce ma ka zaru madini ne rasu menene matsayin yaban da ne wanda Allah musu kamar ana waye ne ne in kana kallon kadarin wannan annabi saboda na yi wani ce waye ne amma ka zama da gida ba su kamar ana in baka san shi ba ya ce alaifa da ni asirani ne za ku kaddara ba shi ne wanda ubangiji ya yi isra'i da shi da ya kusanci ubangiji ilaihi sai da ya je kafa kausai ne auna da to wanda ya bude kuɗi zai iya biya da yanzu waye ne me ya ba me ne a nan sun zaɓi magana a kan wani annabi mu tsaya mu koya irin lafazin da muke yi shi ne buɗe baki da shi wai annabi nake karewa da ni yani ne ya ake nufi da ranar duk mutum wai ya gane ya yi zuwa annabi da ke gane da kai ne ba na wani ya zama da wannan rashin sanin asalin kalli alaihi salatu wasalam da kuma mutum magana annabi ta zama alhaka bai alhaka duk wanda ya tura zai iya magana a kan wanda shi ke ce wanda shi ke ce da shi ɗan ne kawo ina ta ya barna a cikin matsayin wanda ba ina magana a kan ma a tsakanin wata a'a mutum ba ya mutu ba ke kare shi yake to me kare shi kaiwa shi kansa wannan abu da ba da rai ko kuma buga misali da ne bani bani lokaci sai rasa wanda zai yi misali da ne da an yi abu da ai annabi ma ai annabi ma ya yi ka ai annabi ma ya yi ka a hira ta musu ta matasa ko ta tsohon mutane sai ka ana da wanda ba cikin annabi ma ne ya kaza ai kaza ne wallahi tallahi wani a cikin adali a kawai a cikin adali ne in ana hira ko tattaunawa sai hira tsaraha a cikin magana annabi ce a daina faɗa suna ɗaukar mutum ne gina wallahi zai halaka wannan bawan na ubangiji wanda ba mu san alfarmar da Allah ya mana ba ba mu san kadarin abin ubangiji ba Allah ya zaɓe mu kawai ya halicce mu a cikin al'ummarsa amma muke neman mai wasa da wani abu duk wata magana kawai sai zama shi ake zaɓa da shi ake buga misali shi ake su kowa a cikin abin da bai kiya kawo daidai da magiya magiya da suna annabi ba a yi ba a kwa ina ake magana dan annabi yin ka annabi ba a mai haka duk wanda yi wa annabi haka to ya bai da annabi ba a kawai da shi yake amfani don ya rinka samun wani abu na kurin bukatu kawai almajiri ne yake ba da annabi yake ba mu ma idan wani abu ne sai mutum ya ambaci sunan sa wai dan ai masa wani abu ko addu'a za ka yi ba a kowace irin bukata za ka yi tawakkali da Allah ba a kowace irin bukata addu'a Allah dan mutum Allah ba kai maka ba wanda da abin da zaka yi kai duk ba wani abu ne rashin sanin waye annabi شيء حبيبي إذا أسلم أبينا أبيبي إذا قدم أبيبي شيء رسولي اللوكة الدبار والصيد sai masoyi sun na kare kakaf sannan za a ɗauko shi saboda kowa ya gaba shi ne warakar da sai an yi duk abin da za a yi ba a warke ba sannan ake ɗauko shi shi ne ƙarshen komai alaihi salatu wasallam abin da shi a gaba duk magana a kama sunansa a bar ba da misali da shi a yi kaza a yi kaza gaskiya ana ina da magana duk mai so ya gama da duniya na fi ita ta zama in ana yi ko ambatar sunansa ka da aiki kaga a gurin da ake ambatar da bai dace a ambatar shi ba shi kansa mahallar to tashi ba wasu in kuma za ka iya rama ka biyu annabi da ita ni masa da ita alaihi salatu wassalam la mun mu ce alaihi sallallahu alaihi wasallam da ta mukaddara ilayhi ba shi ne wanda Allah ya kusurati da shi ba ya kusanta shi zuwa gare shi fa aqsamu Allah ya bashi wa zada alal munafaq ya tsara masa ma sama da burinsa iya inda annabi ya burin a bashi sai aka kara masa akan burin shi tun a wannan lokacin aka yi masa wada sauko ya fi karatu ka fasarwa aka bashi aka kara masa fiye da burin da ya fi shi zahirul wara mai taimakon talibai fi mafasilin duniya wajula a rikicewar duniya da lafiya duk abin da ya gagare ka a duniya ko a lahira shi ne zai ba baka da wannan za a yi wasa wannan shi zama a ba markanin da bai mana ba a ɗaya salatu wa salam duk wata cuta ko ta duniya ko ta lahira ya mana maganin ta kuma ya gaya mana yadda za mu yi ta ba abin da ya rage bai mana ba a ɗaya salatu wa salam Allah ya saka muku Rahufun Rahim shi ne Rahufun shi ne Rahim da kare za a kuma rasulun min an fusiku azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina Rahufun Rahim Allah da kansa ya mu wannan sunan Rahufu daga ra'afa Rahimu kuma daga rahama yana da ra'afa yana da rahama ra'afa ita ce a hada raka halaka to ya hana halaka rahama ita ce in ka halaka a samu to duk bin yake ya hana a halaka an halaka kuma ya samu shi sa Allah ya ce rahufur rahim duk bin yake alaihi salatu wassalam rahufur rahim mai rahama mai rahama maganin kansa ba mai ke kasashen hali ba ولا فزا فمن فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فرضا جليد القلب لم تفرض من هولك الله تنزل يسلم عشان الدين الذي يعني يقص saboda yadda ake tausasa musu amma da ka zama mai kasashen ɗali mai mai tabbin ɗan zuciya ɗan ba su nuna wani da sun gudu su barka rahamar da kake musu shi ya sa ɗan suka musu da kewaye ka Allah ta kama